بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر أشرند ترى قوة الربيع الأول shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 140 cikin jerin darussa daga littafin al-istiqama wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama yana bayani ne asali game da tafarki madaidaici musamman game da yadda ya kamata a fassara nasoshi alkur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke magana akan as-sifatu al-khabariyya sai dai a bisa dabi'a da take-taken ibnu taymiya Allah ya gafarta masa yana yawaita dajiya da istitradi da kuma tattaunawa akan mas'aloli daban-daban saboda haka muke kwasan fa'idoji iri-iri a cikin littafin Allah ya saka mashi alkhairi idan ba manta ba ibn taymiya yana mana magana ainihin wato akan wanda ya shafi batu game da da'a ga Allah madaukakin sarki wanda a cikin ta kuma akwai da'a ga shugabanni a inda ya gangaro cewa shugabanni iri biyu ne akwai shugabannin addini sune malamai akwai kuma shugabannin mulki sune masu sarauta yace waɗannan guda biyun dukkaninsu an yi umarni da a yi musu da'a matuƙar ba su umarni da abin da ya saba wa dokar Allah ba za mu tashi a inda malai yake cewa wa ulul amri ashabul amri wa zawuhu bayan da ya kawo aya faɗin Allah madaukakin sarki ya wallazina amanu wa Allah wa atiur rasula wa ulul amri minkum zuwa ƙarshen ta shine sai yake cewa ulul amri ulul amri da aka ce a yi musu da'a ana nufin ashabul amri ma'abota faɗa da aikatawa masu masu ruwa da tsaki masu fada aji wa zawuhu da ma'abota shugabanci wa humul ladina ya'muruna an-nasa wa yanhaunahum sune wanda suke cewa mutane ayi sune kuma masu cewa a bari wato waɗanda suke da ƙarfin fada aji kamar yadda Bahaushe yake cewa duk wani abin ya taso za su ce to ayi kaza su za su ce to a bar kaza su za su ce rana kaza hutu ne rana kaza aiki ne wani rike mukami kaza wani an sallame ka sune masu cewa a yi kaza saboda Allah ya ce a yi a bar kaza saboda Allah ya ce a bari ya ce a wa zalika ya shitari ku fihi ahalul yadi wal ƙudurati waɗanda suke tarayya a cikin wannan babi akwai ahalul yadi wal ƙudura wanda suke da ƙarfin soja da ƙarfin faɗa aji wanda suke riƙe da mukamai ko madafan iko wato wanda suke da executive power wa ahalul ilmi wal kalam ɗayan na biyun kuma su ne ma'abota ilimi waɗanda suke yin magana ta ilimi haga iri biyu kenan akwai ma'abota shugabanci mazowa mulki masu ƙarfin sarauta da shugabanci su ne ɓangare ɗaya a cikin ulul amri ɗayan ɓangaren kuma masu ƙarfin ilimi da ƙarfin magana da mutane suke sauraron su waɗanda don sun yi magana sun ce a yi addinance za a yi sun ce a bari addinance za a bari duka wannan suna cikin ulul amri fali hadha kana ulul amri sinfaini yace da haka su ulul amri da ake fada nau'i biyu ne al ulama'u wal umara malamai ulul amri ne sarakuna shugabanni gwamnoni duk wani mai mukamin da a ka'idar rayuwa yana zaman shugaba ne shugaba kuma mai iko mai fada aji to shi ma yana cikin ulul amri fa idza salafu waɗannan biyun da malamai da sarakuna idan suka zama masu nagarta saluhan nasu to mutane suna samun nagarta wai za fasadu idan suka lalace fasadan nasu shi na mutane sun lalace kamar yadda mai waka yake cewa hal afsadar dina illal muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha shin suwaye suka bata addini in banda sarakuna da malamai waɗanda suke malamai na banza ahbaru su'in miyagun malamai wa ruhbanuha da kuma wato miyagun jahilai har ila yau masu masu bauta Allah da jahilci to kaga shi ya ƙara da nau'i na uku kenan waɗannan guda biyun babu shaka kamar yadda ya ambata a duk wata nazariya ta rayuwa in ka kalla da kyau zaka ga haka abin yake duk sanda shugabanni suka yi nagarta da malamai suka suka yi nagarta to sai al'umma ta samu nagarta da aka ga al'ummar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka fi kowace al'umma nagarta saboda waye shugaban su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa nagarta a cikin dukkanin bayin Allah su waye sauran jami'an shi masu faɗa aji waɗanda suke wakilan shi da ministocin shi da PAPA ɗinsa su ne su Abubakar, su Umar, su Usman, su Ali, su Sa'adu, su Abu Huraira waɗannan su ne masharatan shi ko? Sau da aka suka fi kowa nagarta. Haka in ga sai al'umma ta zama mai nagarta gaba ɗayanta. Haka in ka tsallako zamanin sayan na Abubakar, haka zamanin Umar, haka zamanin Usman da Ali. Kamar da sayan na Ali da ya ce da wani mara kunya da ya zai wa sayyidina Ali rashin kunya ya ce wai ai kai baka bin tafarkin irin sa Abubakar da Umar sai sai Umar Ali ya ce masa sai na Ali ya ce masa kwarai kuwa sa Abubakar da Umar iri na mu ne talakawan su ni kuma yanzu irin ka su ne talakawa na ya za a yi mu zama iri daya ba za mu zama iri daya ba kaga ni ban taɓa musu irin rashin kunya da kake musu ba kai rashin kunya da zaka zo ka shugaban ka ce ai ba na kirki bane to shi bai taɓa yi ma nashi shugaban da rashin kunya ba so da haka da gwargwadon nagartar shugabanni da malamai da gwargwadon nagartar da za a samu da mabiya kamar da mai kwatance ran nan da Umar dan Abdulaziz Allah ya gafarta mishi shekara biyu yayi a cikin mulkin sa shekara ta 99 zuwa ta 101 ko ta 102 karshen 101 ko farkon 102 wannan shekarun kwaya biyu kawai sai da ya canza gaba daya yadda ake gudanar da sarauta wanda a da ta lalace ta rikirkice ana irin abin da kaga ana yi na yanzu na babakere da al'asara san kai da wadaƙa da kuɗin gwamnati da almundahana da karya duk wani ɗan adawa wanda kaga ana irin yanzu da lokacin da Umar ya hau mulki Banu Umayya sun yi nisa irin wannan abu amma a cikin wannan shekarun ya dawo da al'amura zuwa yadda ya dace tun daga makabarta inda aka buɗe takardar halifa Suleiman ɗan Abdulmalik aka karanta cewa Suleimanu ya yi wasiya cewa baya na Umar ɗan Abdulaziz kazan ɗina shine halifa daga wurin ya fara aiwatar da manufofinsa akwai motorcade na, na, na raƙuma da, da dawakai wanda shi wancan halifan yake, yake, yake yin convoy da su daga nan ya ce to a wuce da su kasuwa da a da su akai kudin baitul mali daga nan an ce raƙuma ne da dawa kai kamar guda 150 kamar yadda a ce mota guda 150 sune convoy din shugaban ƙasa misali to daga daga daga daga makabartar kamar yadda kaga wannan shugaban ba daga ranan inaugural abin nan din shi speech din shi ya cire subsidy ba tun bai zauna a kujerar shugaban ƙasa ba ya sallama subsidy nan da ake da ake Allah sarki subsidy ake ake ake shan wahala ashe mutumin kirki da subsidy ba sani da ana ta zagin shi a ta tsini mishi Allah ya dawo mana da shi to a lokacin yayi wannan yana zuwa gida ya fara da matar shi tunda ita ma yar sarki ce kanwar sarki sarkin da ya mutu din yayanta ne babanta sarki ne yayyinta biyu sun yi sarki kannanta ka da sauransu ina zuwa yace duk waɗannan akwatunan da kika zuba zinariya sana'an da kika kika samu wannan zinariya tunda Allah ya halice ki baki taba yin sana'a ko kwandala ba ina kika tara zinariya daki guda ya ce to da a kwashe su a mai da su baitul mali duka daga gidan shi ya fara haka duk wata kanwar shi da wata ƴan uwan shi da wata gwaggwan shi cikin banu umayya irin wanda suka tare irin wannan dukiyar irin wanda suke yin yadda kaga matan shugabannin ƙasa suna yi da gwamnoni din nan ko shugaban ƙasan bai diba ba su za su diba su da ƴan uwansu duk sun diba yace ce duk a tara mai su yace to kowa ta ɗebi abin ta san haƙƙin al'umma ne ta mai da shi baitul mali kafin in zo gidanta ai wallahi mu ba a taɓa yin haka bai ce wallahi da gaske nake haka ya dinga bi da da ma'aikata EFCC din shi kenan ana kwasa wannan kayan sai da baitul malin aka rasa inda za a sa wani abu sannan yazo ya fara raba wa talakawa arzikin da Allah ya ce a ba su wa atahum min malillahi ladhi atakum sai da aka ba aka zo a shekara biyun nan ana yawo da zakka ko ana cigiya jama'a ku zo karɓa suna cewa ba mu da bukata kai hatta guragu da makafi da tsofaffi wanda ba su da kowa sai da kowa aka yi assignin mata ma'aikaci guda ɗaya da dinga kula da ita tsohuwa wadda ba ta da dangi sai a ɗauki wani ma'aikaci a ce to kai wannan kullum ka dinga dafa mata ruwan wanka ka kawo mata garwashi ka je ka siyo mata gurasa duk abin da za ta kuma yana yin wannan fa duka shi ba yi da riga wadda zai iya sawa ya shiga jama'a hasali ma in yayi baki sai ya je gun matan shi na wata na ya ci bashi in albashi bai zo ba ya ci bashi yake sai musu abin da zai ba su na tarban baki kai ƙarshe dai aka umar ɗan abdulaziz ya rikita musu tsari gabaki ɗaya sai talakawa ne ko suke alasan barka ƙauye da birni amma da yake ɗan adam butuli ne guba aka same ya ce mutu ƙarshe kashe shi aka aka haɗa baki da wasu na cikin fadan aka kashe shi Allah gafarta mai to duk sanda aka samu wani shugaba ya zama haka yayi azama zaka ga mutane sun gyaru to haka sanda aka samu wani malami a cikin duk wannan rudanin da ake in aka samu wani dan wuri kankani ko ta islamiya ko wani masallaci ko ta karamar hukuma aka samu wani mai manufa irin wannan sai kaga sun bambanta da sauran mutane ba haka bane ka dauki mala albani namu na matsayin kwatanci a irin wannan rudanin da irin wannan hayaniya mala albani ya taso a irin wannan cikin wada'in namu Allah ya gafarta mai amma jin da ya iya making change a cikin mutane jin da ya iya making impact a cikin al'umma to haka duk inda aka samu wani nagari ko mun lalacewa sai yayi meke wannan infaq saboda sunna ce ta Allah game da me ke kawo gyara samun shugabanni nagari to amma fa ya kamata kuma talakawa mu gane mu kuma in muna son mu samu shugabanni nagari ka'ida mu ma sai mun yi nagarta idan ba haka ba Allah ba zai huwace mana su ba koda sun zo suna matsayin nagarin to sai Allah ya cire musu kwarjini da ƙarfin halin yin abin da ya kamata. Jibiri abin da ya faru da shugabanni irin waɗanda ake ganin zasu akwai wanda ake ganin kawai da ai da ya zo overnight kawai kome zai gyaru, amma me ya gyaru? Ba abin da ya gyaru sai an lalacewa. Sai aka da ana ta sallallami ana ganin kowa ba shi bane wasu su ce ma an canza shi wani aka ɗauko daga Sudan wasu su ce ma ai asiri aka mai wasu su ce dama can ba mutumin kirki bane kowa ne ta faɗan abin da ya ga dama kowa yana so ya justifying na shi kuskura to ba komai ba ne bakunanmu ne ba ma faɗan alheri ko wani folisi ne wani shugaba ya zo ya zartar ba za mu faɗa alheri a kai ba sai mai ta muguwan magana a kai to sai Allah ya cire albarka da ke cikin mu akwai kaga su mutanen da ba haka suke ba sai na bakar da ya ce zai yaƙi ahlul ridda sabai da dama ba su goyi baya ba amma da suka ga ya riga ya gamsu zai yi sai suka sami albarka suka bi shi akai sai aka samu nasara suka ce to shikenan mun bi ka ayi amma mu duk abin da za a faɗa a yanke wani hukunci to ba za mu ba sai yayi daidai da ra'ayi kuma ra'ayi mu zai taba zama ɗaya da na junan mu ba tunda Allah bai yi mutane haka ba da haka zaka ko a cikin wani family ne aka ce zai wani abu sai an samu tangarda saboda kowa zai kawo nashi ra'ayin daban ga jagoran da zai ce ayi kaza mutane ba za su yadda ba haka ake taima shugabanni haka ake taiwa malamai duba ga yadda malamai suka zama karan bara a cikin mutane waɗannan biyu da aka ce in sun gyaru mun gyaru amma babu wanda muke wulakantawa irinsu yanzu babu wani shugaba da ya kwana a ƙasar nan misali tamu ta Najeriya ko wanda ƙarfin mulkinsa ko ƙarfin faɗa a jinsa ko kwarjininsa zai sa mutane su ɗaga mai kafa wallahi sai dai in bai yi abin da ya saba wa ra'ayinsu tun da kan shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko ciyaman ne balantana ƙaramin alhaki irinsu 'yan majalisa ɗin nan wanda ma ba a mai da su bakin komai sa su ma suka fita batun mu suke sabga su kuma mai tamu ana jira ne kawai yayi wani kuskure ko kuma ya faɗi wata magana wadda ba haka ake so ya faɗa ba a dira akan shi ai ta sukuwa akan sa har sai ya fito ya ce ya tuba sannan za a kyale shi haka ake shugabannin na jama'a to ya za mulkin ya albarka ya muke tsammanin tsarin ya yi albarka to balantana ko malamai malamai kan yanzu akwai waɗanda ma suka ɗauka kansu matakin kawai su kame bakinsu daga shiga a sha'aninmu mu talakawa mu mabiyansu saboda mene saboda malami duk inda ya kai ya kawo to fa mu talakawa so muke kawai dinga faɗan abin da ra'ayinmu yake so saboda kuma za mu dinga aika mai da sakonni cewa malam ya kamata ya hudu ba akan kaza ya kamata an zo wa'azi kaza za a ce malam abu kaza da kake faɗa gaskiya ba haka ya kamata a dinga faɗi ba jahili ne fa zai dinga gawa malami wannan jama'a ku duba ku gani fa shi da ilimin shi da komai kai kuma a matsayinka na mai saurare kai za ka dinga cewa to malam mu muna ganin kaza ya kamata yi in kuma bai haka ba to ya bata muku rai wani ma daga nan zai ce ya malamin nan maso zuciya ne makayyaci ne malamin gwamnati ne kasusuwan da yake da su yaje kakkarya ya faffasa ya ce na ma daina sauraron shi ai asarar kace ba asarar shi bace aka ji ana zargin malamai da abubuwa iri daban-daban na zalunci to shi sa sai karatun bai albarka za su ta yi su ta yi babu albarka ba yana cewa malaman wai ma'asumai bane amma dai yadda mu muke mu'amalanta su ba daidai bane haka yadda muke mu'amalanta shugabannin mu ba daidai bane kuma za mu ci gaba da biyan farashin wannan kurakuran ba mu gyara su ba kadiji mala yake cewa wato idan biyun nan suka gyaru to kowa zai samu nagarta shi sa aka ce a dinga musu addu'a alkhairi Ahmad ibn Hanbal sun su fudayl dan iyal da sauran magabata suna tsanantawa wajen yin addu'a dan Allah ya ba malamai da shugabanni nagarta saboda al'umma ta samu nagarta to mu kuma yanzu bamu da aiki sai tsine musu Allah ya kyauta yace kama kala Abubakar Siddiq radiyallahu anhu indal ahmasiyya lamma sa'alatu ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح قال ما استقامت لكم أئمتكم yace kamar yadda sayyidina Abubakar ya ainihin wato fada ma wata mata lil ahmasiyya ga wata mata ahmasiyya wato wata mata ƴar kabila ahmas sayyidina Abubakar ya shiga wurinta sai ya gabata magana ta yi shiru haka da ya canza zance kai zance sai take ce mishi har izuwa yaushe ne za mu tabbata akan wannan irin nagartar al'amarin addini da rayuwa dinnan sai sai na bakar yake cewa mastaqamat lakum a'immatukum matuƙa shugabanninku mutane ne tsayayyu mutane ne da suke tsaye akan gaskiya to za ku zama ku al'umman musulunci akan nagarta da zaran shugabanni sun karkace to kuma sai ku karkace wa yadkhulu fihim al-muluk wal mashayikh wa ahlud diwan to baya ga manyan sarakuna na can sama sauran sarakunan da ke biye da su wato wazirai da sauransu duk suna ciki da aka yi cewa da kulfihimul muluk akwai sarakuna wal mashayikh da dattawa dattawa irin masu anguwanni irin da ake ce ma elders ko statesmen ko makamantansu dole suna cikin mashayikh wa ahli diwan da ma'aikatan ofisoshi irin daraktoci shugabannin hukumomin gwamnati shugabannin ma'aikatu shugabannin irin farmsex irin head of service kaga duk wannan sa cikin ahlud diwan wa kullu man kana matbu'an da duk wanda a karkashin shi akwai wasu mabiya yana shugabancin wani bangare na masalihul umma shugaba ne na ma'aikata ta ilimi ko ta tsaro ko ta kasuwanci ko cinikayya ko aikin banki ko harkar noma ko duk wani abu da aka tsara dai wanda a ƙarƙashin shi akwai wasu dokoki da suka bashi ƙarfin faɗa a ji a wannan ɓangaren yana da ƙarfin ya sa a yi ko a bari to shi ma yana cikinsu fa yin min ulil amri yana cikin wanda aka ce a mabiyayya saboda kai da kake ƙarƙashin shi an ce ka masa biyayya daraktan ma'aikatanku ko coe ɗin ma'aikatanku ko shugaban hukumar ku rijistara ne shi ko mai ake ce mashi ko ciyaman ko menene to yana cikin ulul amri wa ala kulli wahidin min haula'i an ya'mura bima amara Allah bi abin da yake wajibi akan shi shugaban nan ya umarni da umarnin Allah wa yanha amma nahallahu anhu kuma ya hana abin da Allah ya hana garkashin mulkin shi din ya hana cin hanci ya hana rashawa ya hana wasa da sallah ya umarni da gaskiya da riƙon amana da riƙe aiki da sauran abubuwan da za su taimaka wajen gyara aiki wa ala kulli wahidin mimman alaihi ta'atuhu an yuti'ahu fi da'atin lahi ku kuma da kuke kasan shi wajibi ne akan ku kuma ku mishi da'a bisa da'ar da Allah ya ce a mishi wala yuti'uhu fi ma'asiyati Allah amma kar ku mishi da'a akan saban Allah ma'ana shugaban ma'aikatar shugaban hukumar ku shugaban yankin ku shugaban anguwar ku shugaban duk wata harka da kuke yi to wajibi ne kuma yi da'a da gwargwadon abinda Allah ya ce ayi da'a akan shi abinda yake bai saba wa Allah ba abinda kuma yake saba Allah ba za ku mai da'a akai ba كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هنا تولى أمر المسلمين وخطبهم سيدنا أبو بكر لوكتين da aka bashi halifanci da yazo ya huduba daga cikin abin da ya ambata yace a cikin hudubarsa ayyuhan nas alqawiyyu fikum ad-da'if 'indi hatta akhudha minhu al-haqq mai karfi a cikin ku to ni na mashi kallon mai rauni ne har sai na anshi haƙƙin Allah da ke hannunsa wadda'ifu fikumul qawiyyu indi mai rauni kuma a cikin ku to ina mashi kallon mai ƙarfi ne hatta akhudha al-haqqa la lahu lahu al-haqq har sai na an san mashi haƙƙinsa ati'uni ma ata'atu Allah wa rasulah yace kuma ni biyayya matukar nayi wa Allah da manzansa biyayya fa in asaitu Allah wa rasulah fala ta'ata bi alaikum in kuka ga ina saba wa Allah ina saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba kuma ba ba za ku mun da'a ba da'a ta bata hau kanku wannan yana cikin asira littafin asira ta ibnu ishaq da al-imam suyuti ya kawo shi a cikin littafin shi tarikhul khulafa huduba ce mashahuriya wanda sayyidina bakar yayi farkon hudubarsa bayan ya hau halifanci hakanan al-imam ibnu kathirin ya kawo ta a cikin al-bidayatu wan nihaya kuma yace isnadin ta tabbatacce ne ya kawo ta cikakkiya a cikin albidayatu wan nihaya cikin juz'i na shida na albidaya saboda hudu ba ce tabbatacciya daga sayyidina bakar ashahidi shine kaga yace ati'uni ma ata'atu Allah wa rasula kuma na biyayya matukar nayi wa Allah da manzansa biyayya fa in asaitu Allah wa rasula fala ta'ata li alaikum idan na saba wa Allah da manzansa to babu biyayya tsakanina da ku to kaga wannan shine yake mana wahala mu mutane ba ma iya yi wa shugabanni biyayyar da shari'a ta umarce mu sai mu ga cewa kawai gaban kanmu zani shi sa abubuwa suke rikirkice mana faslun wa idza kanat jami'ul hasanati la budda fiha min shay'aini an yurada biha wajhullah wa an takuna muwafiqatan lish-shari'a ici ga wata gaba duk wani aiki da kira da suna al-hasana wato aikin kirki aikin alkhairi wanda Allah zai bada lada to babu makawa dole ya zama an samu abu biyu tare da wannan aikin abu na farko ya zama don Allah akai an yura da biha wajhallah ya zama don Allah akai ba don wani ya gani ba ko darbiya ko don baiwa wani haushi na biyu an ta kula muwafiqatan lishari'a sannan ya dace da abinda Allah yake so ai an yi don Allah kuma ya dace da abinda Allah ya shar'anta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta fa hadha fil aqwali wal af'al da maganganunmu da ayyukanmu da in muna so Allah ya karba dole su dace da dan Allah muka yi kuma su dace da abin da shari'a Allah ta ce ayi fil kalimi tayyib kaman wajen azkar shine al kalimu tayyib ibn timiya da tafi musamman da wannan sunan al kalimu tayyib wanda dalibin sa ibnu ibn qayyim ya sake mishi dajiya da kare-kare ya sami suna al wabilus sayyib min al kalimi tayyib to yana nufin azkar da zaka dinga furtawa ba za su zama karɓaɓɓu ba sai sun dace da shari'ar Allah sannan kuma kayi su don Allah wal amali salih da ayyuka na gari tun daga sallah da azumi da sauran ayyuka da ake yi don neman lada dole ka yi su su dace da abin da Allah yake so a yi su dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zama kayi don Allah fil umuril ilmiyyati wal umuril amaliyyati al ibadiyya a wajen maganganu da ayyuka magana ilimi dole a faɗi ta dace da abinda Allah yake so abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi sannan kuma dole ka faɗa dan Allah shi kanshi karantarwa shi ka karantar da abinda Allah yake so abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kuma ka karantar dan Allah din ba wai dan ka ba wani haushi ko dan ka kora wani ba ko dan a ce kai masani ne yace da kuma hakanan wal umuril amaliyal ibadiyya da kuma sanda za a kuma sa karatun cikin ɗabbaƙawa wajen taɗabiƙi a aikace shi ma dole ne a yi don Allah kuma abin da ya ce da addinin Allah wani ha za su mata fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi sallama ya zo a cikin hadisi ingantacce daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama wanda hadisi yana cikin bukhari da muslim annabi yake cewa inna awwala thalathatin tusjaru bihim jahannam lalle farkon mutane uku ko jinsin mutane uku ko ya zama dai za a yi samfulin ne mutum uku ne ala wajihin hakika ko kuma samfur wato ko kuma jinsi ne ga gurub na irin waɗannan mutanen ga ɗaya gurub gurub uku kenan nan gurub ɗin da wancan da wancan za mu ji tsofinsu kamar yaya ya ce waɗanda za a fara gwala tusjaru bihim jahannan ban san hausa ko ana yin ta anan ba hausa ƙasar katagunci gwala shine ba hura wuta ba me ake ma wuta ana so ta rurawa izawa yawa iza wuta wanda za a fara iza wutar jahannama wanda za a fara kona su a wutar jahannama rajulun na farkon su rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'ana wa aqra'ahu mutumin farko mutumin da ya koyi ilimi ya karantar da ilimi ya karanci al-qur'ani ya karantar da al-qur'ani amma sai zama yayi ne da ya qulan nasu huwa alimun wa qari manufarsa kawai dan mutane su dinga cewa kai ai wani malami ne wani makaranci ne ya san al-qur'ani subhanallahi wannan na ɗaya kenan wa rajulun na biyu mutumin da qatala wa jahada yayi jihadi yayi yaki li yaqulan nasu huwa shuja'un wa jari'un dan mutane su ce jarumi ne shi wanda ba shi da tsoro wa rajulun tasaddaqa wa a'ta da mutumin da ya sadaka ya kyauta li yaqulan nasu huwa jawadun sakhiyun dan mutane su ce mai kyauta ne mai sakin hannu kaga ukun nan muka lura da kyau guda ukun nan suna rike da martabobin da dan adam yake gogoriyo akai a duniyar dan adam yana gogoriyo akan samun ilimi akan samun dukiya akan samun mulki to waɗanda suka yi waɗannan abubuwan kuma sai zama ba dan Allah suka yi ba nabi ya ce su za a fara sakawa a wutar jahannama ranar alkiyama da su za a fara hurata asalin wannan hadisin kamar yadda ya zo a wasu riwayoyi kamar riwaya alimamu tirmizi da ibnu huzaima da hakim da alimamu nasai a cikin alkubra da wasu riwayoyin cewa sayyidina abu huraira ne ya je ƙasar sham ya je fadar mu'awiya ɗan abu sufiyan yana halifa sai aka ce algafata malam baƙon malami ya zo ka taimaka ka karantar da mu hadisi mana yace to ko zan ga muku hadisi wanda nazi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi yunkuri zai fara karantar da hadisin nan da yace qalan nabi sallallahu alaihi wasallama salasatun kaza kaza kawai sai ya suma hankalin shi ya tashi sai ya fadi ya suma sai da ya suma har kafa uku saboda tsoron hadisin da abin da ke cikin shi na tashin hankali da ya gama karantar da hadisin shi da kanshi mu'awiya yake cewa kad fa'alallahu bi ha'ula'i hara waɗannan mutanen da wanda ya karantar da wanda ya jihadi da wanda ya ta sadaka wanda duka wannan ayyukan alkhairi ne da za su kai mutum aljanna Allah ya yi haka da su saboda ba su dan Allah ba ma'awu yake cewa fa ma balu man baqiya minan nasi to sauran mutane ya Allah ne da su kenan masu labari suka ce summa baka buka'an shadidan ma'awu ya dinga tusa kuka hatta zallanna annahu halikun sai da muka dauka cewa anya wannan zai tsira kuwa mai ruwa yake cewa hatta kulna har muka ce kad ja'ana hadha shaykhu bi sharrin ce wannan dattijan ya kawo mana bala'i fa nan yau wannan dattijan Abu Hurairah kenan ya kawo mana bala'i wannan fada da Muawiya can dai da ya samu kukan ya dan sake shi ya dawo cikin haicin shi sai dinga karanta fadan Allah man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun ko sannan cikon ayar menene ma ulaika allazina laysa lahum fil akhirah na'am ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar yayi tilmita waɗannan ayoyi wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu yasna'un ya'malun ko ya'malun ya dinga maimaita waɗannan ayoyin ya wuni yana karanta su cewa wanda duk ya biye ma rayuwar duniyar nan da kyalekyalanta Allah ya ce za mu biya musu dukkanin bukatunsu a cikin duniya waffi ilaihim a'malahum fiha hum fiha la yubkhasuna ba za a rage musu komai ba duk abin da suke so ba shahara kake so ba Allah zai baka ba suna kake so a ce kai malami ne ko jarumi ne ko mai sadaka ko mai kyauta ba za a yi ta labarinka nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhas la yubkhasun ba za a rage musu komai ba duk abin da kake nema Allah zai baka duniya amma sai Allah ya ce ulaiikal ladina laysa lahum fil akhirati illa nar amma fa irin waɗannan mutanen a lahira ba su da komai sai wuta Allah ya ce wa habita ma sana'u fiha abinda suka aikata a nan duniya an je lahira za a rugurguza shi a lalata shi wa batilun ma kanu ya amalu dama abinda suke barna ce ma'auye ya ta maimaita waɗannan ayoyi yana tamassuli da su abu hurara shi kuma ya wuni cikin zazzabi da damuwa saboda tsoron abin da ke cikin hadisin saboda wannan martabobi ne da mutane suke neman su kamar da ma'auya yake cewa in Allah ya yi haka da waɗannan mutanen to ina kuma ga saura ina kuma mu ya ayyuhan nasu mu talakawa mu abin nan a sauka mu karabuti ya za a yi da mu kenan in ya zama malami da jarumi da ya jihadi da mai kuɗi da ke sadaka wanda kullum ana wa'azi ana cewa kowa ya koyi su kowa so ake ya koyi da masu kuɗi ya sadaka in ya samu ya bayar kowa so ake ya koyi da masana don ya ilimi ya nagarta kowa so ake ya zama jarumi don ya taimaki musulunci to sai zama wanda diye waɗannan abubuwan amma bai yi don Allah ba ya shiga matsala shi ne malaye kawo mana duk da yake ya kawo hadisi ne nan da ma'ana bai kawo su bai kawo shi da da lafazin shi ba a cikin lafazin da ke cikin sunan tirmidhi abu rara yake cewa da annabi ya gama faɗa hadisin sai da ya bugi kafaɗar shi ko kuma a cinyarsa ya ce sun ma da raba na yusa sa kuma ta yi waƙala ula'ika salasa ula'ika salasa awwalu khalqin lahi tusa'aru bihim jahannam yace Abu Rara kaga waɗannan guda uku sune farkon mutanen da za a gwala wutar jahannama da su ranar alkiyama annabi ya ƙara maimaitawa so da ka jama'a kowa ya dinga kokari yana duba kana kana alkinta ikhlasinka ka dinga caji kana checking kana updating manufarka game da abubuwan da kake na addini kuma shi sa manzo Allah sallallahu alaihi ya koyar da hatta addu'a da zaka dinga yi dan ka dan ta tsare ka Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam dan babu asarar ta kai kai abinda Allah ake wa kai dan mutane mutane ba za su iya biya ba shi kuma Allah baya biyan abinda aka yi dan wani su mutane ba su da abin da za su biya ka babu wani mutum zai iya biyan ka sallah kwaya ɗaya da kai ba wani mutum zai iya biyan ka wata fassara kwaya ɗaya da kai mai inganci wai dan ya ji daɗi ba zai iya biyan ka ba ba mutumin da zai iya biyan ka dan ka je ka tafi jihadi ka kashe ko an kashe ka ba wanda zai biyan ka Allah ne kaɗai yake da abin da zai biya waɗannan abubuwa to dan me za ka yi dan mutane Allah ya kyauta mali ce fa inna haula'i thalathata allazina yuriduna riya'a was-sum'ata هم بإزاء ثلاثة الذين بعد النبيين والصديقين والشهداء والصالحين yace kaga waɗannan guda ukun waɗanda suka yi waɗannan ayyuka dan riya dan aji su to suna suna kishiyantan guda ukun da suke bayan annabawa sune as-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin can mutanen kirki ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin kaga guda uku ne bayan annaba as-siddiqin wash-shuhada was-salihin to nan kuma a fi muqabilihim akasin su kuma shine malamai masu yi don duniya sojojin musulunci masu yi don duniya da kuma masu kuɗi masu yi don duniya su ne a muqabilin su siddiqai da shahidai da nagari fa inna man ta'allama al-ilma allazi ba'atha Allahu bihi rusulahu wanda ya koyi ilimin da Allah ya aiko annabawa da shi wa allamahu liwajhi Allah ya karantar da ilimin dan Allah kana siddiqan shine ake cewa siddiqi su sayyidina Abubakar ire-iren su sune siddiqai kaga sune akasin su shine wanda ya koyi ilimin amma ya karantar da shi dan duniya wa man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya wanda kuma yayi jihadi dan daga kalmar Allah wa kutila aka kashe shi kana shahidan shine na biyun can shahidi shine akasin wanda yayi jihadi dan duniya wa man tasaddaqa wanda kuma yayi sadaka yabtagi bi zalika wajhallahi kana salihan shine na uku kaji kaji na uku to waɗannan guda ukun masu nagarta suna tare da annabawa da manzanni amma masu irin siffofinsu da suka rasa nagarta su kuma su ne sahun farko a wutar jahannama kaga faduwa ta yi yawa rashin cin riban ya yi yawa sosai wanda ya kamata a ce kana kusa da annabawa amma ka kuma kai ne na farko a cikin 'yan wuta jama ko mun fahimci kwatancin wali haza yus'alul mufarritu fi malihi yas'alul mufarritu fi malihi arraj'ata waqtal maut saboda haka ne wanda yayi sawarwara da dukiyarsa bai aikata abin da ya dace ba idan ya zo mutuwa zai fara roƙon aimai rai a taimaka mai don Allah a taimaka mai a bashi ya dawo duniya ya gyara aikin da ya kuskure kama qala ibn abbas radiyallahu anhuma man u'tiya malan falam yahujj minhu wa lam yuzakki sa'ala ar-raj'ata waqta al-maut wanda Allah ya bashi dukiya bai aikin haji ba bai yi zakka ba ranan mutuwa to zai je zai ainihin wato a a roki Allah cewa a taimaka mishi a dawo da shi a duniya wa qara qawluhu ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين kashe kashen suratu almunafiqun ko Allah yace wato wa anfiqu mimma razaqnakum ya ku bayin Allah ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabli an ya'ti ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo wa daya daga cikin ku bai ciyar ba ya ki ciyarwa fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib sai yazo yana cewa ya Allah ubangiji ka taimaka mini Allah me zai hana a taimaka mini a dan jinkirta mini koda dan kankanin lokaci ma'ana koda awa biyu ne koda kwana biyu ne koda wata biyu ne gurgurdan lokacin da zan iya infaki fa as-saddaqa ni ko zan ta sadaka nayi maka alƙawarin Allah abinda kake so ne idan zan ta yi wa akum minas salihina sai na zama daga cikin managarta kaga sai ambaci mene salihi man anfaqa yabtagi bi zalika wajha Allah kana min as-salih yace fa akun fa wa akun min as-salihin an zama daga cikin bayan Allah nagari amma ba zai samu ba wallahi akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha saboda sanda kake lafiya lau kake cikin nagarta da da da da da abin nan dinka da karfin jikinka shine ya kamata a lokacin ka hankalta kai aiki da farkon ayar da aka ce wa anfiqu mimma razaqnakum sai kai aiki da wannan kar ka shiga cikin waccan sawarwar fa fi hadhihi al-umuri al-ilmiyyati al-kalamiyyati yahtaju al-mukhbiru biha an yakuna ma yukhbiru bihi anillahi wal yawmil akhir wa ma yakunu wa ma kana ma yakunu haqqan wa sawaban yace to dan haka ya ku masu wa'azi ya ku masu karantawa ya ku marubuta waɗannan al'amura na ilimi da na rubuce-rubuce akan ilimi da magana akan ilimi ya tajul mukhbir biha wanda ke kutsawa yana magana a cikin ilimi yana tattaunawa ko yana rubutu ko yana wa'azi ko yana huduba ko yana raddi ko yana karantarwa duk abin da kake a cikin mas'uliyar karantarwa kana da tsananin bukata an yakuna ma yukhbiru bihi anillahi wal yawmil akhir ya zama abinda kake magana da ya shafi Allah da ya shafi ranar lahira wa ma kana da abinda ya kasance wa ma ya kunu da abinda zai faru nan gaba kana bukatar da waɗannan su zama haƙƙan wa sawaban ya zama gaskiya ce kuma daidai kake faɗi iya iliminka wa ma ya amuru bihi wa ma yanha anu kuma abinda kake umartar mutane kake cewa su aikata da abinda kake hana su kake cewa su bari ya zama kama ja'at bihi rusulu anillah kana umarni ne kana hani ne kamar yadda annabawa da manzanni suka zo suka yi daga Allah fa hadha huwa as-sawab wannan kai shine daidai al-muwafiqu lis-sunnati wash-shari'a wannan shari'a ce da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya race da shari'a Allah al-muttabi'u likitabillahi was-sunna wa sunnati rasulih wannan kuma shine mai yin haka shine mai bin sunnar Allah mai bin sunnar wato abin nan mai bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bangare na farko kenan bangare na farko shine game da masu wa'azi da masu karantawa malam yace wajibi ne masu wa'azi masu karantawa ya zama abin da kake faɗa abu ne da yake ya shafi addinin Allah ya shafi bayani akan ranar lahira ya shafi bayani akan abin da ya faru a da can kamar da Qur'ani ya bada labarin annabawa da al'ummomi da sauransu ya shafi labarin abin da zai faru a nan gaba kamar da Qur'ani ya ambata ya shafi bayani akan umarni da hani cito duk waɗannan ka yi su yadda Allah ya ambata ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wajibi ne kai haka wanda ya haka shine dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine dace da shari'a shine dace da karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bangare na biyu yake cewa kama kama annal ibadat to a aikace kuma masu yin ibada allati yata'abbadu al-ubbadu biha wanda bayi masu ibada suke yi idza kanat mimma shara'ahu Allahu wa amara Allahu bihi wa rasuluhu in ya zama kana yin ta ne kamar yadda Allah ya shar'anta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni kanat haqqan wa sawaba ta zama gaskiya ta zama daidai muwafiqan lima ba'atha Allahu bihi rusulahu ta dace da abinda Allah ya aiko manzanni da shi wama lam yakun kadhalika abinda ya zama ya wannanci wannan min alqismaini a bangarorin guda biyu bangaren karantawa da bangaren ibada shine alqismaini kana min albatil to barna ce wal bid'a bid'a ce almudilla mai batarwa wal jahal kuma jahilci wato kamar yadda aka hori masu karantarwa cewa su karantar da gaskiya to haka kuma masu bauta Allah ku bauta wa Allah da gaskiya kar ka kirkiro komai kai yadda aka ce kai bai da mutane su kirkiro wani abu su ce ai dole kuma sai an yarda addini ne kuma za su samu lada a ciki ba Allah ya ce wannan bid'a ne bata ne jahilci ne kamar yadda karantarwa ba da salon annabta ba bid'a ne bata ne jahilci ne duka biyun wannan hukuncin yana shigansu wa in kana yusammihi man yusammihi uluman wa ma'qulatin wa ibadatin wa mujahadatin wa adwaqan wa maqamatin duk sunan da kaga dama ka kira shi amma dai aikin banza ne ko ka kira shi da suna ilimi in ba ilimi ya irin na annabawa ba aikin banza ne ko ka kira shi da suna ma'qulat wato abubuwan da hankali ya dauka ko hankali ya gano ko abubuwan da ake amfani da hankali kamar da suke faɗa cikin ilmul kalam ma'qulat in kaga dama ka kira su ibadat waɗannan zikirori ne wasu marasim ne wasu ayyuka ne da ake yi wa mujahadat ko kace kokarin jihadi ne na gyaran zuciya wa azwaq ko abubuwa ne na dandano wanda ake dandana wa zuciya zakin kaza wa maqamat ko samun wasu matsayi na maqamat a ce wannan maqamin shi na muridi ne wannan maqamin shi na mahjubi wannan maqamin shi na arifi ko me ka kira shi ma da yakin banza ne in dai aka aka kasa saman mishi basis a cikin abin da Allah ya aiko annabawa da shi to ka bari kawai shine zaman lafiyanka jama wannan maganta da muhimmanci kwarai da gaske ibn taymiya ya ya ya ya kaman wannan gaba tayi samarin gaba daya abubuwan da yake faɗa altafin ne tun farko wato yana kokarin ya bugi jaki ya bugi taiki da su masu karantawa masu wa'azi da masu bayani akan shari'a ya musu nasu zancen shine mene su tsaya akan abin da kawai shine gaskiya abin da shine daidai kuma su yi dan Allah hakanan su ma mabiya su ma su tsaya akan abin da yake gaskiya abin da yake daidai kuma su yi dan Allah menene gaskiya meye daidai shine abin da Allah ya aiko annabawa da shi meye yi dan Allah shine a sa ikhlasi yace duk abin da ya wannanci wannan to bata kanka lokaci kawai kake sawa'un wannan bid'a a cikin karantarwa ne ko a cikin aiki bata lokaci kake yi barna ce bata ce jahilci ce duk abin da ka dauki wannan kaida ka saka a kansa zaka ga insha Allah zaka samu natija mai kyau sai ya ƙara faɗan wata magana ita ma muhimmiya yake cewa wa yahtaju aidan an yu'mara bidhalika li amri Allah bihi wa yunha anhu li nahyi Allah anhu wa yukhbara bima akhbara bihi bima akhbara Allah bihi wannan yana adafi ne akan wacce magana da yake cewa wato al-mukhbiru biha ya hataju al-mukhbiru biha yace wai hataju aidan kuma har ila yau shi mai karantawa yana da bukatan an yu'mira bidhalika li amri an yu'mara bidhalika li amri Allah ai masa umarni da umarnin Allah wa yunha anhu li nahyi Allah bi anhu kuma a hana abinda wato Allah ne ya hana abinda za a yi umarni a yi umarni da abinda Allah ne ya ce a yi abinda za a hana kuma a hana abinda Allah ne ya ce a bari wa yukhbira bima akhbara Allah bihi in zai bada labari kuma ya bada labarin abinda ya abinda Allah ya bada labari li'annahu haqqun wa imanun wa hudan domin labarin da Allah ya labarta gaskiya ne imani ne shari'a ne umarin da Allah ya bayar gaskiya ne imani ne shari'a ne hanin da Allah ya hana gaskiya ne imani ne shari'a ne kama akhbarat bihi rusul ka faɗe su umarnin da hanin da labaran ka faɗi kamar yadda annabawa suka faɗa kama tahtaju lil ibadatu to kaga wannan gaban farko kenan game da masu karantawa kama tahtaju lil ibadatu ila an yuqsada biha wajhullahi kamar yadda kuma aikin ibada yake da tsananin bukata zuwa ga aidan Allah fa idza qila zalika littiba'il hawa in ka yi maganar ilimi ka yi ta dambin son zuciya walhamiyya ko don ƙabilanci auli izhari da ilmi ko don ka nuna wai kai ka sani wal fadila ko kafu su wane iyawa aw li talabis sum'ati ko dan aji labarinka war riya ko dan aga ka iya kana bi manzilatil muqatili shaja'atan wa hamiyatan wa riya'an matsayin ku daya da wancan sojan wanda yake yaki dan riya ko dan a ce jarumi ne shi ko dan kabilanci wannan kaga wata kusa ce inci tara da ya buga ta a kan mutanenmu na zamanin na jama'a mutanen da muke rayuwa a wannan zamanin jama'a kowa yau kan shi kiyamun laili don kaka shiga cikin sawarwara kar ya zama maganganun da kake yi na karantarwa maganganun da kake yi na wa'azi ko wannan live bidiyon da kake yi da waɗannan raddojin da kake da saƙonnin da kake aikawa kullum ba mu da aiki illa saƙon gaggawa raddi ga wane a program iri kaza duk wannan ya zama ba kana yi ne don son zuciya ba babu hawa babu son zuciya a ciki kar ka sake zama akwai kabilanci kare kungiyarka kare yan garinku kare malaman da ka fi so kare waɗanda kuka haɗa wata kungiya ko wani ra'ayi ko tunani ko mazhaba iri daya duk wannan yana cikin haniya kare yan garinku kare waɗanda suka rene ka ko kare son zuciyarka ko kare makamantansu ko kuma ya zama mutane dama suna iya gujewa waɗannan da aka ambata ittiba'ul hawa da hamiyya amma ka ga magana izharul ilm to sai wanda Allah ya tsare mutum nawa ne kowa yayi wa kanshi kai zaka wa kanka karatun tanatsu shin karantar wanda kake yi a cikin ta babu nasibi na wannan da wani daga cikin madakhil na shedan sai zai dinga nuna maka cewa ka fa iya ka kware nuna musu ka iya din ka yi bayani don a san ka sani to wannan wannan madkhali ne na shaidan wasi ne mummuna da shaidan yake sanya masu karantawa sai ka dinga yawaita istighfari da neman tsari daga sharrin shaidan shin baka karantawa don a san ka iya wannan li'irabin da kake yi da zakalkalewa da takhriji da fito da fa'idoji da shiga da fice da tattaunawa da analysis da fashin bakin da kake yi shin dan me kake yin su kowa ya ba kanshi amsa wal fadila ko dan aga kafisuwa na falala sannan sai kuma uwa uba as-sum'atu war riya neman a sani ko a gani ita riya shine a san da kake aikin nufinka da manufarka shine mutane su gani su yaba shi kuma sum'a bayan ka gama aikin ne sai kuma tunanin Allah ya sa su wani su ji su yaba ya zo maka shine bambancin sa kawai as-sum'a ba'da al-amal wariya ta'ati ma'al amal amma dukan su dabi'a ce guda wato dabi'ar san a sani kuma a yaba kana so a san activity da kake yi na addini sallah ko sadaka ko jihadi ko karantawa ko menene kana so a sani kuma kana so a yaba bambancin shine kamar misali mutumin da yanzu yana dawafi yace a jama'a ga munan muna dawafi yana yi yana yana yana daukan bidiyon dawafin a san da yake ga wannan da yake na to akwai kuma wanda zai sa ya dauki bidiyon amma ba zai hada shi kai ɗaya ba sai ya gama yayi wanka yayi aski yayi komai daga baya sai ga na ya fara posting din su ga munan tun jiya mun sauke umara wannan shine sum'a dukansu haɗari ne ƙwarai kansa ce mai cinye lada shi sa gara kawai tun farko ma karka ɗauka karka yaɗa ta yi sanda kake ɗaukan ba da niyyar yan kake ba amma daga baya tana iya zuwa maka sannan mu kuma mabiya to da dama muna taimakawa malaman mu wajen sanya musu riya ba a hana ayyabi mutum akan abin da ya na arziki ko na alkhairi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tankiya akan yaban mutane a idansu da aka yaba wani ya ce za ku karya ma ɗan uwanku gadon bayansa za ku za ku ba wa shedan ƙofa a kansa so ɗan adam a ɗabi'ance yana son a yaba mai kuma a ɗabi'ance yana ƙin a aibata shi wannan ɗabi'a ce babu ɗan adam ɗin da baya son wannan kuma gane duk ɗan adam yana son idan ya yi abin yabawa ya ga mutane sun yi appreciating ɗabi'a ce ta ɗan adam shi sa annabi yake cewa la yashkurullaha man la yashkurun nas kaga annabi ya umarni da ayaba wa mutane dan sai abun alkhairi amma ba ayayata yanda zai zama wato kaman wani abin nan wani tambari ba to wannan sai ya sa next yi da za ka yi sai ka ji bari ka yi don a sake gani ɗin to wannan yana da kyau sai mu guje shi kar mu taimaka wa 'yan uwanmu ko malamanmu a kan shaidan kan mu taimaka wa shaidan afuwan a kansu malam ya ce wa min huna ya tabayyanu laka ma wa ƙafi kathiru min alil ilmi wal maqal daga nan zaka zai bayyana maka abinda mafiya yawan mazuwa ilimi da masu faɗa faɗan magana ta ilimi suka faɗa wa ahlil ibadati wal hal da masu shiga harkokin ibada da gujewa duniya wa ahlil harbi wal qital da sojoji min labsil haqqi bil batil cakuɗa gaskiya da ƙarya fi kathiri min al usuli a cikin da dama daga cikin ayyukansu da malamai da sufaye da jaruman sojoji ukun nan da aka faɗa a hadisin can dukkaninsu suna samun kansu a cikin wata wani tsautsayi cikin wani yanayi na cakuɗa gaskiya da ƙarya fa kathiran ma yaqulu haula min al-aqwali wa huwa khilafu al-kitabi was sunnah zaka yi samun malami yana faɗan magana ta saba Qur'ani da sunna aw ma yatadammanu khilafa zalika kuma da a cikin shi akwai sabawa haka wa wifaqi wa wifa menene wafaqiha wanda wanda wanda a cikin shi akwai saba wa dacewa da sunna wannan gabar farko kenan game da ahlul ilmi wal maqal su kuma ahlul ibadati wal hal wa kaseeran ma yata'abbadu haula'i bi ibadatin lam ya'muri Allahu biha sannan kuma akwai wanda suke takamar su masu bauta Allah ne amma kuma kullun suna aikata wata bauta Allah wanda Allah bai ce ai maulidi Allah bai ce ai ba manzo Allah bai ce ai ba kun zo kuna yi wazifa Allah bai ce ai ba manzo Allah bai ce ai ba kun zo kuna yi da ire-iren waɗannan abubuwan da mutane suke mutum ikirawa kanshi wani salati ko wata addu'a ko wani zikiri ko wata sallah ya ta yi kuma ya ce wai shi so yake siya samu lada wani ma sai ya gama yi zai ga tambaya abu kaza da nayi zan iya samun lada shi Allah ya riga yayi yayi prescribing abubuwan da yace ayi kuma yace ga ladan su in ka kirkiro wani kai ka kirkiro kai kuma kana so dole Allah ya tanda lada ya baka ba zai yiwu ba bal qadnaha anha kai wasu ma an hana aw ma yatadammanu mashru'an wa mahdhuran ko kuma su aikata abinda a ciki akwai abinda shari'a ta yarda da shi ko kuma abinda ta hana a cakuda alkhairi da abinda ba alkhairi ba shari'a ta yarda da salati ta yarda da istighfari ta yarda da hayrala amma ba ta yarda da ka kirkiro wani hay'a na musamman kace akai za a yi ba kace duk wanda bai yi ba kuma bai san ma'aiki ko duk wanda bai yi ba mahajubi ne kaga ka cakuda gaskiya da ƙarya shari'a ta yadda ai wa'azi ta yadda a karantar amma ba ce ka zo kai zage-zage kai fasikanci a cikin da sunan kana wa'azi ko ka saki baki ko ka wuce makaɗi da rawa ba shari'a ta yadda a yi kyauta a yi sadaka ta horar amma ba ta ce a yi gori ba ba ta ce a yi son zuciya ba ta ce a yi wa mutane abin gaba wato fajirci ba wa kasiran ma yuqatilu haula'i gaba ta uku ta sojoji mala yace so da dama sojoji sukan yaki kitalan yakin da mukhalifa lil qitalil ma'mur bi yakin da ya saba wa yadda Allah ya ce ayi aw mutadamminan li li umurin li ma'murin bihi wa mahdhur ko kuma zama a cikin yakin nasu akwai abin da yake Allah ya ce ayi ko kuma abin da Allah ya hana su je garin yaki su kashe yara su kashe mata ko su kona gari ko su su yi fyaɗe da sauran abin da za su iya zama ababen da suke wato ababen ki ko ababen Uh, haramci kaga dukkanin ukun kowa na iya samun kanshi a cikin aikin da yake yi na alkhairi sai kuma ya zama ya cakuɗa shi da wani aiki na barna to shine yake magana akan lalle kai istiqama ka tsaya daidai wa daida a aikin malantarka ko aikin ibadarka ko aikin jihadinka ko aikin karantawarka ka tsaya kai daidai wa daida kar ka gaza kar kuma ka wuce makaɗi da rawa kar ka cakuɗa gaskiya da ƙarya koyaushe ka dinga i'adatu tartibul awraq ka dinga reshuffling cards ɗinka kana ƙara sake lale dan ka gyara tsayuwarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Allah ya ce mishi fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak yace shayyabatni hudun wa akhwatuha saboda tsayawa akan turba madaidaiciya din yana buƙatar kullun a dinga kallon gaba ana kallon baya ana duba kamar yadda ka san dai direba ne direban yana tafiya a mota aikin da yake yana da yawa ya taka totar ya kalli miro dama hagu ya kalli na tsakiya ya kalli zafin mota da ake ci mishi ma temperature ko ya kalli temperature a wannan zamanin kuma ya dinga kallon gejin shi na mai ya yawaita kallon gejin shi na mai na nawa ne zai kai shi ina sannan kuma a haka kuma ya dinga tabbatar da cewa wuta ba ta yawa ba speedometer bai yawa ba ko kuma yana yana kallon titi ga ina ne rami ina ne kwana ina ya kamata ya daga wuta ga aikin yana da yawa sannan kuma duk da haka yana yi yana yana gyara zama kai ya ji bacci yana kaga da kwakwalwar shi da jikin shi da tunanin shi da komai nashi aiki suke saboda mene saboda ana samun tangarda yanzu labari ne shaban ban yanzu nan ne zai ji ana marabbuka ba haka bane ko wata asara mummuna ta biyo baya to to wannan na duniya fa kenan to ka dauka kai yanzu kaman direba ne haka akan mota da irin wannan siffar kana so kuma ka kai lafiya duk da haka kuma sai an ta'adda an ta neman Allah madaukakin sarki ya bada tsari a samu a tsira lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah